نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن في مرور الشهور والأعوام عظة وعبرة وفي طلوع الشمس وغروبها إيذان بأن هذه الدنيا شروق ثم أفول أيام تزول وأجيال تتعاقب على درب الآخرة هذا مقبل وهذا مدبر هذا شقي وآخر سعيد والكل إلى الله يسير والزمان وتقلباته أبلغ الواعظين والدهر بقوارئه أفصه المتكلمين ولئن طالت الحياة بأحزانها أو مضت بأفراهها فغايتها الفناء والناس يعيشون في آخر مراحل الدنيا نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشمس عند غروبها فقال لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا لما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه الحديث رواه أحمد عباد الله الوقت ثمين بلحظاته ويزيد نفاسة إذا لم يبق منه سوى يسير والله تعالى أقسم به فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن الناس من كتب الله له فسحة في العمر ومنهم من يخطفه الأجل سريعا وخير الناس من عاش في لحظاته ليرتقي بها إلى آخرته قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحصل عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله الحديث رواه أحمد والناس في حياتهم منهم من قصرها على معاشه دون معادي ومنهم من عمر آخرته فيها فأدى ما أمر الله به واجتنب ما نهاه عنه ومنهم من خلط عملا صالحا بآخر سيئا من غفلة واتباع هوى قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم أيها الأحبة في الله وإن للوقت خصائص يتميز بها يجب علينا أن ندركها حق الإدراك وأن نتعامل معه على ضوئها ومنها سرعة لانقضائه فهو يمر مر السحاب ويجري جري الريح سواء أكان زمن مسرة وفرح أم كان زمن اكتئاب وترح وإن كانت أيام السرور تمر أسرع وأيام الهموم تسير ببطء وتثاقل لا في الحقيقة ولكن في شعور صاحبها ومهما طال عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا قصير ما دام الموت هو النهاية كل حي قيل لنوح عليه السلام كيف وجدت الدنيا فقال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر ثانيا أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض فكل يوم, فكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس في الإمكان استعادتها وبالتالي لا يمكن تعويضها قال الحسن البصري رحمه الله ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة الثالث أو ثالثا أنه أنفس ما يملك الإنسان إنه وعاء لكل عمل فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فردا أو مجتمع وقال الحسن البصري أيضا يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضك أيها المسلمون ومن جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره وقيمة العمل فيه وقيمة العمل فيه ولكن بعد فوات الأوان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وإذا كان للوقت كل هذه الأهمية حتى لا يعد هو الحياة حقا فإن على الإنسان المسلم واجبا بل واجبات نحو وقته ينبغي أن يعيها ويضعها نصب إليه وأن ينقلها من دائرة المعرفة والإدراك إلى دائرة الإيمان والإرادة فدائرة العمل والتنفيذ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزل فيه عملي ثم حذروا التصويف عباد الله لأن التصويف من أشد الآفات خطرا في حياة المسلم وقيل سوف جند من جنود إبليس فعليكم أن تزرعوا في يومكم لتحصدوا في غدكم وإلا ندمتم حيث لا ينفع الندم ومن آفات التصويف ما يلي أنك لا تضمن أو لا تضمن أن تعيش إلى الغد أنك إن ضمنت, إن ضمنت حياتك إلى الغد فلا تأمن المؤوقات من مرض طارئ أو شغل عارض أو بلاء نازل إن لكل يوم عمله ولكل وقت واجباته فليس هناك وقت فارغ من العمل أن تأخير الطاعات والتصويب في فعل الخيرات يجعل الناس يجعل النفس تعتاد تركها والحياة مليئة بالمحن والفتن وقد يكبو المرء في زلاتها من حيث لا يشعر ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم وكلما دنت الحياة من الزوال لاحت فتنها وظهرت شرورها وإن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ويزداد البلاء عاما بعد عام قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه رواه البخاري وإذا ابتعد الناس وإذا ابتعد الناس عن الله وإذا ابتعد الناس عن الله ولم يمتثلوا أوامره وأوقعوا في نواهيه اضطربت أحوالهم ومعايشهم إذ الذنوب مذهبة للنعم مزيلة لأمن النفوس والبلدان قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولن يصلح هذه الأمة بما حل, بما حل بها بما حل بها من اضطراب وفوضى وكروب إلا برجوعها إلى ربها قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون عباد الله وإذا ألمت بالناس مصيبة عليهم أن يراجعوا أنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال إنكم تغدون وتروحون إلى أجل قد غيب عنكم علمه فإذا استطعتم ألا يمضي هذا العجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا وليست القبطة بكثرة السنين والنعم إنما القبطة بالشكر وكثرة العمل الصالح فأمر الإنسان عمله أيها الإخوة في الله فاحذروا الدنيا وتق- وتقلباتها فجمعها أباء ونعيمها ابتلاء واغتنموا ما بقي لكم من النعم الخمس الشباب قبل الهرم والصحة قبل المرض والغنى قبل الفقر والفراغ قبل الشغل والحياة قبل الموت المحسن من كان يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من يومه واغتنم الحياة بما يقربه إلى مولاه وشغلها بالطاعات ونعى بها عن السيئات واتعذ, بما واتعذ بها في واتعذ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل من كل الجنوب ومن كل الذنوب والخطايا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يوم خطبر متيو huduba ce wadda za ta yi magana akan mahimmancin lokaci a rayuwar musulmi lalle yan uwa mu sani a cikin shudewar watanni da shudewar shekaru akwai wa'azi akwai izina lalle yan uwa mu sani a cikin hudowar rana da faduwarta akwai shelantawa da cewa wannan rayuwar tamu ta duniya bullowa ce da kuma faduwa ranaku ne waɗanda za su gushe sannan wani ya fuskanto wani ya ba da baya wani ya zamanto shaƙi wani kuma ya zamanto mai arziki amma da shaƙiyin da mai arzikin duk gaba ɗaya za mu koma ne zuwa ga Allah lalle mu sani zamani da jujjuyawarsa shine mafi balaga mafi kaiwa ƙololuwar masu wa'azi akwai wa'azi a cikin jujjuyawar al'amura da jujjuyawar zamani lalle mu sani zamani da ƙwanƙwasa irin ta zamani shine mafi fasahar masu magana lalle ko da rayuwa ta yi tsawo irin rayuwa ta bakin ciki da takaici ko kuma rayuwa ta shuɗe ta farin ciki da farin cikin da rayuwar ta bakin ciki duk gaba ɗaya ƙarshenta shine ƙarewa lalle ‘yan uwa mu sani mutane suna cikin rayuwa wadda take ta ƙarshe a wannan duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli rana dab da faduwarta ya ce ba abin da ya rage muku a wannan duniya cikin abin da ya shuɗe a baya sai abin da kamar misalin abin da ya rage na wannan yinin naku cikin abin da ya shuɗe domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar bayan la'asar da aka kaga an ciyo awoyi masu tarin yawa a baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba wa sahabbansa wannan misalin cewa tafiya ta yi nisa al'amura sun kusa karewa abin da ya rage muku bai wuce daga yanzu bayan la'asar zuwa faduwar rana shine kawai abin da ya rage don haka mu sani cewa rayuwa ta riga ta tafi ya ku yan uwa mu sani lokaci abu ne mai matukar tsada yana kuma fin tsada da daraja idan ya rage saura ɗan kaɗan in aka ce lokaci ya rage saura kaɗan to lokacin ya fi muhimmanci lokacin ya fi tsada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin da ya gabata ya nuna cewa lokacin ya riga ya ƙure duniyar ta kusa ƙarewa to kaga lokacin da al'amura suka rikirkice lokacin da al'amura suka yamutse lokacin da san duniya ya yawa lokacin da saban Allah ya yawa maimakon lokacin ya zamanto lokaci ne da ya fi tsada a rayuwarmu wanda za mu yi ƙoƙarin kyautata alaƙarmu da Allah mu yi ƙoƙarin gyara kurakuranmu amma lokacin da ya fi tsada kuma shine lokacin da yanzu mutane suka fi yin wasa da kuma rashin bashi mahimmanci da haka mu sani Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da lokaci ya ce wal asr Allah ta'ala ya yi rantsuwa da zamani ya ce innal insana lafi khusr lalle dukkan wani dan adam yana cikin hasara ba ya kankanuwa ba Allah madaukakin sarki sai ya ware waɗanda ba sa cikin hasara sai ya ce sai waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki sannan suka yi wa juna wasiya da gaskiya suka yi wa juna wasiya da haƙuri daga cikin mutane akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su yalwa a cikin rayuwa ma'ana ya ba su rayuwa mai tsawo a cikin mutane kuma akwai wanda ajalinsa ke fautarsa da gaggawa cikin ƙanƙanin lokaci mu sani cewa mafi alkhairin mutane shine wanda ya rayu a cikin sakanninsa da mintunansa da awoyinsa ranakunsa da satuttukansa watanninsa da shekarunsa yana ƙoƙarin ɗaukaka ya hau kansu domin su kai shi zuwa lahira wannan shine mafi alkhairi cikin mutane shi yasa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya ma'aikin Allah wai duk a cikin mutane wa yafi kowa alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa yayi kyau ashe tsawon rayuwa ba karaman alheri bane in akwai kyakkyawan aiki a ciki amma akwai taɓewa akwai hasara ba ƙanƙanuwa ba akwai sharri ga duk mutumin da Allah ta'ala ya bashi tsawon rayuwa sannan kuma aikinsa ya zamanto mummuna kamar yadda shi sahabin ya ce ya ma'aikin Allah to wani mutum cikin mutane ne ya fi zama mafi sharri ya ce shi ne wanda Allah ta'ala ya bashi dama ya bashi lokaci ya bashi shekaru amma kuma aikinsa ya zamanto mummuna Allah maɗaukakin sarki ya sa aikin ya zamanto kyakkyawa ya ku mutane mu sani mutane a cikin rayuwarsu a cikin mutane akwai wanda ya takaita rayuwarsa iya rayuwar duniya ita kadai yake yi wa fafutuka ita kadai yake wa tanadi ita kadai yake yi wa shiri amma ba tare da yana yana tanadi da shiri ga makomarsa ba wannan a cikin rukunin mutane kana iya samun irin wannan rukunin yan duniya ne zalla babu lahira babu Allah a cikin al'amarinsu ba ma'aikin Allah a cikin al'amarinsu kar ka shigo musu da zancen addini duniya kawai suke yi wa shiri ita suke yi wa tanadi a cikin mutane kuma akwai wanda shi kuma ya rayar da ya tafiyar da rayuwarsa gaba ɗayansa wato wajen ainihin gina lahirarsa wannan shine mafi tunani wannan shine mafi basira wannan shine mafi mafi wato wato wayo wanda ya kokarin raya ainihin wato rayuwarsa gaba ɗaya don lahirarsa yana ƙoƙarin bayar da dukkan abin da Allah ta'ala ya umarce shi yana kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana shi daga cikin mutane kuma akwai masu ingausa su yi mai kyau su yi mugu wannan kuma saboda gafala da san zuciya irin tasu wani lokaci ka same shi mutumin kirki yana ayyuka na kwarai wani lokaci kuma ka same shi cikin ayyuka marasa kyau khalaqa amalan salihan wa bi akhara sayyi'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadithin muslim ya ce dukkan mutane suna yin suna wayar gari suna yin sammako fa ba'i'un nafsa akwai wanda yake sai da ransa fa mu'tiquha akwai mai yantar da ransa aw mubiquha akwai kuma mai halakar da ransa wannan mutane ba sa fita daga ɗayan waɗannan azuzuwan imma dai mutum ya zamanto ya siyar wa Allah rayuwarsa ya yadda ya tafiyar da sakanninsa da mintunansa da kwanakinsa da watanninsa da shekarunsa wajen yi wa Allah da'a wajen ƙoƙarin gina wa kansa lahira domin ya samu gafarar Ubangiji ya dace da gidan aljanna akwai kuma wanda ya yadda ya tafiyar da lokutan sunan nasa masu tsada ya tafiyar da waɗannan ranakun nasa ya tafiyar da gwalagwalan shekarun nan nasa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wajen ƙoƙarin halakar da ransa ko wajen ƙoƙarin ainihin wato sayarwa duniya ransa akwai wanda ƙoƙari yake ya yanto kansa daga fadawa cikin wutar Allah ya yanto kansa daga fadawa cikin fushin ubangiji akwai kuma wanda kullun garin Allah ya waye da kokarin halakar da rayuwarsa kokarin salwantar da kansa yake yi wannan sai ka dauka ka duba ka auna rayuwarka ka ga a ciki a wannan rukuni kake ya ko yan uwa mu sani lalle lokaci yana da wasu keɓance keɓance nasa na musamman wanda ya keɓanta da su wajibi ne akan mu mu riski waɗannan haƙiƙanin riska mu mu'amalanci waɗannan keɓance-keɓance na lokaci tare da shi lokacin abu na farko mu sani daga cikin abin da lokaci keɓanta da shi yana da saurin wucewa sur'atu in ƙiza'i saurin wucewa nan da nan in kayi ya wuce in ma ba kai ba ya zo ya wuce don haka yana wucewa irin wucewar hadari da gajimare yadda yake gudu yadda iska take gudu haka lokaci yake gudu sawa'un a lokacin farin ciki da jin daɗi ko kuma lokacin ainihin takaici da bakin ciki sai dai a lokacin farin ciki sai a ga kaman ya fi sauri a lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya ko yake cikin wata musiba ko yake cikin wata damuwa sai ya ga kaman lokacin yana nauyi lokacin baya tafiya a hakikanin al'amari shine yake ganin haka amma lokacin iri ɗaya ne da wanda yake cikin farin ciki da wanda yake cikin damuwa duk suna tafiya ne a cikin lokaci kuma lokacin nan awa 24 shine rana awa minti talata minti sittin shine ainihin wato awa daya sakan sittin shine minti daya da wanda yake cikin damuwa da wanda yake cikin farin ciki dukkaninsu a cikin lokaci suke sai dai shi wanda yake cikin damuwa yana ganin kamar lokacin baya tafiya amma a hakikanin al'amari duk lokacin iri ɗaya ne yan uwa mu sani duk yanda rayuwar ɗan adam ta yi tsawo a wannan rayuwa ta mu ta duniya to takaitacciya ce matukar mutuwa ita ce ƙarshen kowane mai rai idan dai mutuwa ita ce ƙarshen duk wani mai rai to komai tsawon shekarun da mutum zai a duniya wannan shekarun da zai takaitattu ne an tambayi annabi nuh alaihi salam aka ce ya ka samu duniya ka duba yana daga cikin wanda suka yi shekaru da yawa shekarunsa na wa'azi ma Allah ta'ala ya gaya mana shekara dubu ɗaya ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yayi yana wa'azi banda shekarun rayuwarsa da na annabta da sauransu amma aka ce yaya ka samu duniya duk da wannan tarin shekaru da Allah maɗaukakin sarki ya ma ya ce na ga duniyan nan da na zo sai na same ta kamar wani gida ne mai ƙofofi guda biyu don haka da na shiga ta nan kawai sai na ga na fice ta can shine kawai duniyar ka duba shekarun da ya amma yana ganin yadda ta yi sauri nan da na ya wuce ya ce kamar wani gida ne ya shigo ta wannan kofar kawai ya fice ta can kofar iya kawai abin da ya samu duniya kenan daga cikin abin da lokaci yake da shi shine wanda in ya wuce baya dawowa baka isa in sakan ɗinka ɗaya ya wuce a dawo maka da shi don ka manta wani abu da kake so ka yi a dawo ma da shi don kai ba in awa ɗaya ka ta wuce ka yi asararta in kuma aikin alkhairi kai hani allak idan kwana ɗayan ka ya wuce cikin lalitar kwanakin da za ka yi a duniya an zara kwana ɗaya kuma ba za a sake maimaita wannan kwanan ba ya riga ya tafi yana daga cikin abin da lokaci yake banta da shi da haka in ka bacci lokutan ka suka tsiyaye a aikin banza to sun riga sun tafi kuma ba a musanya su yana daga cikin keɓance keɓance na lokaci ba ya dawowa in ya wuce ba kuma ya jira sannan kuma baya ba a iya musanya maka ko a maimaita ma da haka kowace rayuwa kowace rana tana shuɗewa ne kowace awa tana ƙarewa ne kowane minti ko sakan shuɗewa yake kuma ba zai iya yiwa a iya dawo da shi ba a ƙarshe ma kuma baya iya yiwa a musanya maka madadin minti ko ranar da ka wuce ba kai wani aiki ba hasanul basari babban ainihin bawan allah nan allah ya masa rahama ya ce babu wata rana da alfujirinta zai keto face wannan ranar in aka ce rana su ne fasakanni su ne mintuna su ne awoyin duk su suke tattaruwa su ba da rana ita ranar ta haɗu ta ba da sati sati ya haɗu ya ba da wata har zuwa ƙarshen shekara to idan aka ce alfujir ya keto to ba wani alfujir da zai keto face yana kira yana ya kai ɗan adam ni wata halitta ce sabuwa alfujirin da ya wuce jiya ba shi bane na yau na yau ba shi bane wanda za a yi gobe ya riga ya wuce don haka wani sabon alfujir ne ba ko da yake shi sunansa alfujir din amma na jiya daban na shekaran jiya daban na yau da na gobe da na jibu duk daban suke da haka alfujir din nan ya keto kowace rana ana gaya wa dan adam yana kiransa ya ce ya kai dan adam ni wata halitta ce sabuwa kuma ni zan zama shaida akan aikinka ka yi guziri da ni domin ni wucewa zan yi ka yi maza maza ka yi guziri da ni ba zama zan ba wucewa zan yi kuma idan na wuce ba zan dawo ba har ranar tashin alkiyama yana daga cikin keɓance keɓancen lokaci ya uwa shine mafi tsadar abin da ɗan adam yake mallaka domin ita ce wato shi lokaci shine jakar kowane aiki duk wani aiki da mutum zai zai tsakuri cikin jakar lokaci zai tsakura yi wannan aikin da haka duk wani abu da ɗan adam zai a cikin wannan duniyar yana yi ne a cikin jakar lokaci don haka ɗan adam ba wani abu bane face lokaci a haƙiƙanin al'amari lokaci shine jari na haƙiƙa ba kuɗi bane ba aikin gwamnati bane ko dukkan wata sana'a da kake shine ainihin wato ra'asul mal ra'asul mal alhaƙiƙi jari na haƙiƙa ga ɗan adam a matsayinsa na shi shi kadai ko a matsayin mu na mumu duka to jarin ɗan adam shine lokaci malam hasan al-basri ya kuma cewa ya kai ɗan adam ka sani lokaci yana cewa innama anta ayyam Hassan al-Basri yana cewa ka sani ya kai dan adam kai ba wani abu bane face ayyam kwanaki majmu'a tattararru da aka dunkule su ba wani abu bane kai face wa'annan sakannin mintunan awoyin ranakun satin shekarun kai ne wannan lokacin da haka duk lokacin da wani wata rana ta tafi a cikin kwanakin ka to wani bangare naka ya tafi domin gaba ɗayanka tattare ka aka yi lokaci ne kai gaba ɗaya da haka duk lokacin da ake tsakurar wani abu na lokaci tsakurar ka ake ka sani in ji malam hassan albasari don haka mu sani ya yan uwa musulmi duk wanda ya jahilci kiman lokaci duk wanda ya ki bawa lokaci muhimmanci ya yi abin da ya kamata da lokacinsa to lokaci zai zo da sannu lokaci zai zo da mutum zai gane martaba da matsayi da darajar lokaci da kuma kima da mutunci da darajar yin ayyuka na kwarai a cikin lokaci amma kash lokacin da ɗan adam zai yi tunani ashe lokaci ya kai yana da irin wannan kima ashe yin aiki a cikin lokaci ashe abu ne mai matukar muhimmanci lokacin da ɗan adam zai tuna fatal awan lokacin tunawar ya ya riga ya wuce lokaci ne da tunawar ba za ta zama mai amfani ba ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku an zikirillah gabarin tuna Allah gabarin ambatan Allah gabarin addinin Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah wa man yaf'al zalik duk wanda ya haka Allah ta'ala ce fa ulaika humul khasirun in kana noman neman hasararru wanda suka tafka hasara sune waɗannan ba wanda jarin sa ya kare ba ba wanda ya gama aiki aka sallame shi ba wanda ya hasara shine wanda bai yi amfani da lokaci abin da ya dace ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa a ainihin wato wa an fiƙo min mara zakanakum Allah ta'ala ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabla an yati ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ɗaya daga cikin ku fa ya kula ya zo ya fargar daji ya dinga cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ina ma ka dan jinkirta mun ko da sakar ko minti daya a dan ƙara mun in dan fa asaddaka ya Allah sadaka da kace in taimako da kace in yi da dukiya aikin alkhairi da kace in yi wallahi ya Allah a dan ƙara mun ko da minti ɗaya ne in koma duniya in ba da shela cewa duk dukiya ta ayi abin da ya dace da ita zan yi sadaka wa akun minas salihin zan zama daga cikin mutanen kirki kash Allah ta'ala ce walan yu'akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha da dai ba a taba jinkirtawa wata rai ban ajalin ce yazo wallahu khabirun bima ta'malun Allah maɗaukakin sarki a wani gurin ya ce wa hum yastarikhuna fiha yan wuta ake magana suna ta ihu suna ta kwarmato da kururuwa a cikin ta abinda suke cewa kai yanzu da kake raye ana gaya maka wannan dan kai amfani da lokacin ka yanda ya dace za ka ji suna cewa rabbana ya ubangiji akhrijna a ce maka a fitar da mu akhrijna na'mal salihan zami ayyuka nagari ayyuka na kwarai na'mal salihan akhrijna na'mal salihan amma ƙarshe mai Allah ta'ala yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba mu ba ku rai ba ba mu raya ku ba ba mu ba ku lokaci ba gwargwadon irin lokacin da dukkan wani wanda zai iya wa'azantuwa zai wa'azantu waja kuma nazir kuma mai gargadi ya zo muku mai gargadin nan wasu suka ce furfura har ka kai shekarun furfura amma baka san cewa ka gina wa kanka aikin alheri kai amfani da lokacin ka ba wasu suka ce waja waja kuma nazir mai gargadi ya zo muku faduku fa malil zalimin min nasir dan haka idan lokaci yana da wannan irin muhimmanci har ana kirga rayuwa ta gaskiya ita ce lokaci to wajibi ne akan kowane musulmi kai bar wajibai ne ma akan lo akan musulmi ya kalli lokacinsa game da lokacinsa ya dace ka kula game da lokacinka ka ɗora idanunka ka kafa idanka akan dukkan mintunanka da sakanninka da awoyinka ka dinga lura kana monitoring kana kallon yadda suke tsiyayewa yadda suke zirarewa a inda ya kamata ne kamar yadda gwamnati take kokarin ta toshe dukkan wuraren da arzikin ƙasa yake zirarewa kai ma haka ya kamata ka kalli lokutan ka ga ta ina suke tsiyayewa inda ya kamata su dinga zaizayewa dan ya kamata su zaizaye ko ba nan bane ka kafa idan ka a gurin ka kuma dinga daukar kai yan kulu ka dinga daukar lokacin ka wato ka dinga dauko su daga da'ira ta sani da riska zuwa da'ira ta imani da kuma irada sannan zuwa da'irar aiki da kuma zartarwa ya yan uwa imamul bukhari ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wasu ni'imomi guda biyu da yawa daga mutane an daki hancinsu suna yin hasara su ne da yawa cikin mutane suna yin hasara waɗannan ni'imomin kuma ni'ima ce Allah ta'ala ya yi musu ni'imomin amma da yawa cikin mutane sai bayan waɗannan ni'imomin sun wuce suke gano ashe a cikin wata ni'ima suke ga wani abu akan matar sarki da da ido da, da ta gani ma'ana shine asiha lafiya wal farag da kuma dama da lokaci waɗannan ni'imomi ne ka je duk wanda yake zauna a asibiti ka tambaye shi lokaci da aka dama da aka bashi ta lafiya sannan kuma ga alfarag lokaci ka yi amfani da lokacinka kafin lokaci ya zo ya ƙure maka malam abdullahi dan mas'ud yana cewa ban taɓa nadama dan na rasa wani abu na duniya ba ban taɓa nadama akan wani abu ba irin nadamar da nake yin aka ce rana ta faɗi rayuwata ta ragu aiki na bai karu ba yace to babban tashin hankali da nadama ta shine wannan a ce ga rana na ga ta faɗi na san ko na so ko ba na so cikin lalitar kwanaki na an zaru wani abu don haka wani kaso nawa ya tafi amma kuma in duba in ga ban yi wani aikin kirki da na ƙara shi ɗoriya akan wanda nake yi ba ya ce to babu hasara sama da wannan ya yan uwa a gurguje mu guji a taswif zan yi wajen aikin alkhairi aikin alkhairi kullum mutane ka dinga ce ai zan yi ai an naji an yi wa'azi yau insha Allah zan gyara lokaci na kuma zan yi maintaining zan yi ga yanda zan yi utilizing in time dina zan yi kaza a'a kai kawai ba za kai ba dan haka sai malai yake cewa ku kiyayi at-taswif ibadallah zan yi zan yi zan yi domin daga cikin mafi tsananin illa mafi hadari a rayuwar dan adam shine zan yi domin suka ce saufa zan yi wata runduna ce daga cikin rundunonin iblis aikin alkhairin gashi fa kaji an gaya ma kuma kaji lalle ya kamata kai amma bari sai gobe a bari sai shekara mai zuwa nan ai zuwa ƙarshen disamba in yaso 2021 na fara da haka ku shuka wa kanku ayyukan alkhairi a yau ɗinku don ku girbe shi gobe in ba haka ba za ku yi nadama lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba ‘yan uwa gurguje daga cikin illoli na taswif wato zan yi shine ka sani ba ka da lamuni game da za ka kai gobe ba wanda zai baka wannan lamunin za ka kai goban da kake cewa sai gobe za ka yi za ka kai baka da lamuni sannan ka kaddara ka kai goban abu na biyu idan rayuwarka ta kai goban kana da wani tabbas na ba wasu musibu da za su iya bujuro ma ka iya tashi ba ka da lafiya da ba kalau ka kwanta ka tashi ba ka da lafiya ka iya tashi da wasu shagulgula waɗanda za su hana kawin wannan aikin alkhairin wani bala'i zai iya saukowa ya shafe ya mantar da kai wancan ayyukan alkhairi din da aka yan uwa mu sani kowace rana akwai aikinta kowace rana akwai aikinta kuma kowane lokaci akwai wajibansa don haka ba ɗan adam ba shi da wani lokaci yamci wanda shi bai baya amfani da shi wajen maslaharsa ta duniya ba kuma ya amfani da shi wajen maslaharsa ta lahira lalle a cikin jinkirta lokaci da cewa zan yi zan yi din nan a cikin ayyukan alkhairi yakan sanya rai ta saba da haka in ta saba da haka shikenan kullun sai kaga sai lokacin abu ya wuce kace kash na so in yi kaza kaza kaza kaza saboda ka zuciyarka ta riga ta saba da taswifi ba za ka taba tuna aikin alheri ba kai shi a lokacin la tuakhir amal yawm ila al-gad kar ka taba barin aikin yau kace sai gobe kayi na yau goban shi ma akwai nasa da haka yan uwa lokaci ya riga ya kure kware da gaske a mu sani cewa wannan khutba ta kunshi bayanai masu tarin yawa game da abin da ya shafi lokaci amma kuma lokaci shi ma abin duba ne ga lokacin ya cin mana da aka fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikos wato wajen ƙoƙarin amfani da lokacinmu wajen aikin alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da yin aikin alkhairi a cikin ranakunmu da kwanakinmu da satuttukanmu da shekarunmu Allah ka ba mu tsawon rai kuma ka ba mu kyakkyawan aiki اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله